أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa muna cikin mukama ina ganin karshen mukama ta abin nan 40 ko mun zo a shafi na 450 daidai akwai hamish mun ce hamish can kasan kasa wato akwai fassarori na abubuwan da aka saka cikin wannan mukama don haka yau da nan za mu tashi mu gani ko Allah na ba mu iko mu karasa su insha Allah ta'ala abinda muka faɗa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to ƙarƙashin safa ta 450 yace al-ahyalu ko min alhiyali bi ma'ana alhaulu wal hailatu wal quwwa da anka ce al ahyalu mafi dubara domin alhila ita ce dubara asalin shi daga hala yahulu ne kewayawa domin duk dan adam in yaga al'amari ya kiya sai shi mi sai shi kewaya ta wata hanya kuma suna kiran shi alhailatu an gane ko wa qawluhu ya difaru ya
eh Eh, 450 ne. Akwai inda suka fara 450 ƙasa. Ba a ƙare gaba ɗaya ba 450. Eh? Eh, mu can ƙasa akwai sauran abubuwa. Kilan can wajen ku su kawo su ba. Babu shigo. Yawwa. Ku duba da kyau. Hamish biyu ne. Na farko muka yi ba mu yi na biyu ba. to mutai ko yanzu an gane ko to mutahi wa qala al-farra'u imam al-farra'u yace huwa ahyalu minka wa ahwalu ana cewa kenan huwa ahyalu minka kuma ana cewa ahwalu ay aktharu hilatan wato ya fi kai wayo da dubara ko dabara wa ma ahyalahu laraba suna amfani da isighat ta'ajjub kai mamakin dubararsa asmi' bihim wa absir yau mai ya'tunana in an ce ma af'alahu da af'al bihi shi daga sisiyo siyawa ta'ajjub an gane ko to yace wa ma ahyalahu fi ahwalahu wathaqalaini al-insu wal jin shi athaqalaini abinda ake nufi al-insu wal jin na annu alaman lokacin da sun sunna maka asalin hala yahulu na ba yahilu bane an gane ko amma wani lokaci laraba suna maida wawun ta koma ya'un cikin al'ibdal in ka diba cikin sarf ka diba cikin al-tarif fi ilmi tasrif za ka ga al'ibdal a maida wanga harfi ya koma kaza ka diba cikin kuma annahul wadih na ɗaya da na biyu na uku athanawi don sun kawo qadaya sarfiyya almuhimu da littattafan sarfu za su bayyana maka wannan mun fahimci wannan da kyau ko to yace ai man kana mithluka fi sifati huwa alladhi yastahiqu an yakuna hajiban da sun kace mithluka man hajaba kenan irin wanda attamkar ka na cancanta ya kasance mai tsaro domin shi mai gadi in ya zamanto mai gadi ne wanda yake mai sharri to mutane ba su son shi ko ba haka ba shi ko galibin mutane sun fi son su ɗauki mai gadi marar mutunci galibi a su a samu marar mutunci ko ba haka ba masu tsaro dama manya ai suna aka tsaro ko manya-manyan masu harkoki to sun fi son su ɗauki mutumin da bai barin kowa ya shigo ko oshi da uban shi su ce kakkabari shi amma kuma su an ka haɗu su ce bai gaya mini ba inda ya gaya mini da na faɗa mishi kaza kaza kaza su kokariya su kai sun kasa shi eh marar mutumci aka faɗa amma kuma sai a ce in ya haɗu da kai samun ya sai ce kai na faɗa mishi wa ka san mutumin nan ba cikakken hankali gari shi ba ba wani cikakken hankali shi na ce mai kai bari kwashi duk irin wannan dubara an santa Allah ya kyauta yace to lama fa'altuhu ko lima fa'altuhu ma'ana min al-ma'ruf ko saboda abin da ka aikata muna na al-ma'ruf nagari to can daidai ina ne kawo shi lima fa'altahu ma'ana min al-ma'ruf eh wami
albalqadi eh taraini yawwa to kenan lima fa'altu lima fa'alatu fa'altuhu ma'ana min al-ma'ruf shi al-qadi kin yaji zafin abin da suka yi ana ahraqani shine aslaya amma lima fa'altahu ma'ana min al-ma'ruf kafin wannan ne ya kamata zama to kafin shi safa ta wuce eh yawwa kenan wa- wa- alkhairin ka ya wajaba lima fa'altahu ma'ana min al-ma'ruf shine ma'anarsa to asla ya shine ahraka suka kona tasla naran hamiya Allah kai mu da tsari to abu na gaba sai wanne ne li kulli dinarin narun da sun kace wa fi nuskatin binaraini bi ziyadatil mi bi ziyadatil alba bi dinar wato an ce sun sun sun azami shi dan garoshi ko kuma kyankyashe biyu ma'ana ana nufin dinari biyu saboda duk wanda ya bayar sai ya ji bakin ciki mutumin da bai son kyauta idan ya yi rashi ko ya yi wata kyauta sai ya ji sai ya ini shina abin ga shi yasa mutumin da bai saba yin kyauta ba in yi maka babbar kyauta sai ka ji an ce Allah na ya kwato min yanzu haka yana can yana tunanin yadda zai yi to Allah ya kyauta ya da fari ko ya fajari sun ka ce hadhani al-ismani ma'dulani an dafira wa fajira ko ba haka ba waddafru annatnu annatnu shi ya doyi abinda adda doi to nan ya ci mata ya da fari kenan ya ke mai doyi an gane ki wa bihi sumiyatu dunya ummu dafrin an kira duniya ummu dafr uwa doi domin duk kaskanci yana cikin duniya ina fata ana fahimta ta eh wa kullu ma sumiya bi sifatin ghaliba duk abinda an ka si- su- sunanta da sifa wadda take ghaliba ta rinjaya thumma udila bihi- biha ila fa'ali sannan an ka juya ta shine udila biha ila fa'ali an ka maida ta fa'ali buniya ala al-kasri inda nida'i wajen kira sai a mai- a maida shi mabniyun wato abin nan ala al-kasri ka qaulika ya laka'i laka shine lalataccen mutum kaskantacce ya khabafi ya mummuna mai mummunan niyya kenan ya dafari ya ke mai doyi ya fajari mabniyun kenan na alal kasri amma hau fi mahallin nasbi tunda muna- munada ne fa- ya fajari kenan mai fajirci fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wala yajuzu isti'malu dhalika fi ghairi nidai illa fi darurati ash-shi'r kenan bai dace ba a yi irin wannan sai cikin darurati ash-shi'r ka qawli khutai'a utawwifu ma utawwifu thumma awi ila baitin qa'idatuhu laka'i ya kawo shi laka'i bai ce ya laka'i ba darutu shi'riya ne kafin wani ya zo ce shi bai dama da darutu shi'riya ba kawai ana faɗa a huta kun sa ko da duk abin da aka yi sun ce ba shi bane to dan haka dai a sifar duniya galibi ayoyi da hadisai sun yi bayani yadda duniya take illa abin da kamata mu gane ad-dunya la tuzammu mutlaqan wa la tumdahu mutlaqa ita duniya ba a zargin ta gaba ɗaya kuma ba a yabon ta gaba ɗaya kakka je yawan baitutukan da ake yi na zargin duniya ka a'a ita ce an mazra ad-dunya mazra'atul akhirah laihin yana koma ne zuwa ga dan adam abinda zai yi a cikin ta ina fata mun ji ita duniya tana da tunda Allah halice ta abinda mutane ga yi shi na ga mai da abu mai kyau ko ba mai kyau ba ko zamanin da kaje na cewa zamani ya lalace babu wani zamanin da ya lalace mutane sun ka lalace na'ibu zamaina na inji ba shafi'i wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana wa nahju dha zamana bighairi dhanbin ولو نطق الزم- الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا إيانا da haka zamani ba shine da matsala ba ƙasa ba ita da matsala ba mutanen da ke rayuwa cikin zamanin da ƙasa suna da problem Allah ya kyauta wa amma qawluhu fadarsa ahmaqu min rajla fa hiya darbun min alhamdi tambutu fi majalis sayli rajla sun kace darbun min alhamdi icce ne mai yami ina fata ana fahimta ta yami shi yasa suke kiran acid alhamid an gane ko tambutu fi majalis saili wanda wannan iccen yana fita ne a wurin da godabin ruwa yake gudana ko fatajrifuha sai ruwa su yi gaba da shi shine tajrifuha to ka zo- ka zo kusan ruwa suna gudu mi za su yi da kai sai su tai da kai wai ma'ana kamar wauta ta gare shi ya zo inda za- za za a tafiya da shi ko ba haka nan bane cikin gata na an ka ce akuya ta ga kura ta ce ina kwana an ka ce ah to dama ina bidakki yaki sai ta canye ta kaga ta yi karambani ta gaisa kura ko ba haka nan bane cikin gatana ne to don haka kuskure ne ka zo inda ake neman ka za a halaka ka an ce zakara ya zo za a kama shi a yanki an kabe dan yuka ba a gani ba an ka sakai ko da ta wajen koto ko da ya bes bes ya beto yuka magana ta kare sai yanka to Allah ya kyauta wa amma qawluha al'amu min madirin mafi zargi ke da mafi zama abin zargi fa huwa rajulun min bani hilal mutum ne daga bani hilal bin amir kana ittakhadha haudan li saqi iblihi ya rike haudan ana iya cewa kwadarku an gane ko alhaud asalin shi korama ne amma ana iya cewa kwadarku ko abin da ake taskance ruwa li saqi iblihi ko kwatarni ana faɗa kwatarni da Hausa ko baho an gane ko li saqi iblihi dan ya shayar da wato iblihi raƙumansa falamma rawiyat lokacin da waɗannan raƙuman sun ka ƙoshi da ruwan salaha fihi ko salaha fihi komi na'am sanami wa madarahu bi salhihi li alla yantafi bihi min ba'dihi salaha fihi kamar ana nufin ya saka makinan makami an gane ko wa madarahu bi salhihi ko waga kalma sai an duba ta amma tana yawa suna nufin kamar yayi wani abu ne na kazamta wa madarahu bi salhihi madarahu kenan ya kewaye shi ma'ana ya kwabe shi bi salhihi da wannan abin nashi ana iya cewa na san dai abin ga zamu duba shi salaha fihi eh, ko kashi ko kuma wato fitsari ko kuma eh, tofi ya kwaba shi li Allah ya tafi abin ba'dihi don ka wani amfana da shi dama kun san mutane akwai duci tsakan ruwa ka kisha ka kibar mai sha sha bai da kyau dan adam ya zamanto shi bai iya bai amfani da abu kuma bai san wani amfana da shi wannan ba karamin bakin ciki bane a rayuwa shi yasa wani in ya tabbatar da lokacin mutuwa ta yayi to duk abin da ya san mutane da su amfanuwa da shi sai shi kari da shi wallahi shi wace shi wani kuma saboda tana yiwa an bata mishi da rai kuma mutane sun nuna mai bakin ciki ya Allah ya taimake shi shi ya tashi da maki wace to yanzu kowa zai gane bala'in shi ina fata an fahimce ni wannan shi ne tunanin da yawa daga cikin mutane dan adam ko abu baka amfanuwa da shi hadisi ya nuna cewa da ɗaya daga cikin su zai samun damar da kafin kiyama ta tsayu ya shibka icce ya shibka shi ka kusan dai kiyama sai ta tsayi iccen dai bai amfani amma to kaga wannan kwadaitarwa ne game da aikin alkhairi wani sha'ir yake cewa fala nazalat alayya wala bi ardi sahabun laysa tanqadimu albilad yace ko da bata sabka gare ni ba ko bata sabka ga gari na ba to babu laifi sahaibu tanqadimu albilad ruwa su sabka su mamaye kamar su shayar da wani gari ko garin mu bai samu ba ko ni ban samu ba ko gona ta bata samu ba ko ba ka nan bane to su sabka wani wuri mana to amma akwai waɗansu waɗanda su suna da tunani in dai su bu samu ba to kowa ma sharasa abu firas al-hamadani ɗaya daga cikin shu'ara na larabawa wanda kuma an san shi game da shaja'a duk da yake waɗansu malamai sun kawo wannan baitin shi abin da yake son ya ce daban amma kuma ma'anar da baitin yake ɗauka in ma shi na nufin har haka nan ne ma'ana koko lazimin ta yake nufi ma'anar da tana da hatsari yarinya yake so to kuma sai tana mai alƙawari kun san mutum in shi na son mace ana son a maida shi kamar wani sakare sakare ko wani bawa bawa surtu in an ga yarinya ce wadda mutane da dama suna so ko ba haka ba mace mai kyau galibi mai son ta in bai anya ba kahin ya karba sai ya zan bawa sai dai in ya karba kuma daga baya ai bala'i don saboda shi ma zai rama Abu Firas al-Hamdani yace mu'allalati bil wasli wal maut dunahu idha mittu dham'anan fala nazal al qatar mu'allalati bil wasli mai yimin ta'illa lallashi inji malaman zauri ta'illa shine dan abincin da mace take ajiyewa in tana aiki sai ta aje kamar dan kadan kadan yaro da yayi kuka sai ta gunta sai ta bashi yana ci sai ya daina kuka sai ta ci gaba da aiki kafin ta kare aiki abincin ya kare shi ake ce ma ta'illa to in ana son ai lallashin ka da abu sai a baka hakuri to yace mu'allalati bil wasli tana mini lallashin cewa lalle za mu sadu da ita lalle za a yi aure ma'ana za a kawo sadaki yace wal mautu dunahu naga alamunta da ita da ƴan uwan nan nata duk ƙarya na suka yi mini sai na mutu ba a kai sadakin nan ba wasa na suka yi da hankali na yace idza mitu dham'anan fala nazal al-qatar yace indai hannun mutu da kishirwa ka Allah shi ruwa duniya ba ba karan bane ma'ana shi abin da yake zance nan kamar zancen budurwar shi yake indai har ya mutu ka Allah shi bata aure Allah ya sa mata mutu haka nan kuma ka Allah ya sa wani aure ta ina fata ana fahimta ta to shi nan an kai ta'awili amma kuma suna cewa to amma shi yana zancen budurwar shi to amma kuma inda har zancen ruwa ma haka yake nufi ai lamarin ya baci duk da ke ana mishi uzuri nan ana zancen waccan yarinyar ne to da yawan mutane suna irin wannan in mutum san bai amfani da rayuwar mu abin da yasa duk yau muke cikin bala'i musamman wai kasashen musulmi fa nake muku zance da na Afirka inda tura sun ka tsere mu su da ba musulmi ba duk abin da wani zai iya amfani da shi baturi yana yana son a ce yayi shi kura shi bai amfana da shi ba kun ga duk na'urorin da muke aiki da su waɗanda suka yi su ba ƙasar su ɗaya ake aiki da su ba ba gidajen su ɗaya ake aiki da su ba ba jahohin su ɗaya ake aiki da su ba ba ƙasashen su ɗaya ake aiki da su ba ba wai a ungo su ɗaya ake da su ba ba ma generation ɗin su ba an gane ko ba wai al'ummar da ta rayu tare da su ɗaya take amfana da wannan abuwa suna jin daɗin haka mu ko dan afirka da ba da kasashen musulmi da larabawa a'a wai abinda aka tunani duk abinda ba ni zan amfana da shi ba to ba- bai ma zuwa cikin kanka kuma ko ka gane shi kana bata shi shi yasa sai muka shiga cikin wahala saboda kowa ta kan shi tashi kai rayuwa ko in kowa zai yi ta kai ne babu zancin cin nasara babu zancin cin nasara dole na mu yi tunanin me zai gina waɗanda za su zo bayan mu shine ci gaba Du- dole na ka zamanto cikin al'umma ka zamanto udwun nafi'a wani amfani zaka kawo bari tunanin dole mi mutane za su am- mi za amfanuwa da mutane wannan gurgun tunani mi zan yi mutane su amfana da ni shi ne tunanin musulunci amma da mun karasa wannan yanzu ta cikin bala'i yake kowa wani babu ruwa ne ba ɗiya ne ba da mata ne shi dai inda ya tashi ta ciki da to magana ta ƙari ya ga mutu ya kusa mutuwa duka gidajen shi ya sai da su ya bazzara kuɗi shi kenan ya san dai eh, mutuwa ta yi kusa ina tunani kai tunanin ya za a yi amfana da kai duniya da lahira Allah ya kyauta bari mu bar wannan eh, abin nan wannan salahafi sai mun duba shi saboda ban samu damar yin nazari ba an gane ko wa amma qawluha ash'ama min qashir ash'ama daga mafi shu'umci ne ko ba haka ba fa innahu fahlun fahlun shine kama ana iya cewa eh, gwarzo amma na ana nufin raƙumi wanda ke abin ga ya an ce fahal galibi ana nufin namiji wanda ke iya takin bacci an gane ko sawa'in ya zamanto na raƙumi galibi suna faɗan wannan ko doki ko kuma eh, abin nan ko doki ko eh, abin nan eh, sa an gane ko amma yanzu suna amfani da shi wani lokaci har ga dan adam sannan kuma wani lokaci suna amfani da shi ga gwarzo gwarzo wanda ya kware cikin wani abu imamu s- l- l- l- eh, abin nan yana da littafi eh, imamu shaukani eh, irshadul fuhul shiryar da alfuhul jam'i ne na alfahalu gwarzayen ilimi masu neman ilimi da gaske na fata an fahimta fa innahu fahlun kana fi ba'd qaba'il shi wannan raqumin ya kasance a cikin wasu kabiloli sa'ad bin zaid manata bin tamim Aga- an gane ko ma taraka ibilan illa matat bai ba a taba bada shi aro bai je mota kun san da doki da raƙumi galibi da sa ana bada su aro su je su yi ma wata saniya barbara to bai taba zuwa ba ya taka wata saniya ko kuma ce raƙuma ko godiya illa matat sai ta mutu tak wa qila al muradu bihi al amul mujdib wasu kuma suka ce abinda ake nufi da shi al am rayuwa eh, eh, shekara al-mushdib wadda akwai fari cikinta shine ake nufi da kashir domin kashir sifa ne ita ko sifa tana iya ɗauka fiye da abu dubu dubu ka san dubu fiye da dubu shi yasa duk inda kun ga malaman tafsiri suna sabani wajen sifa duk wani na iya kawo sifar da ya ga dama wajen wannazi'ati gharqa wasu ce annazi'ati mala'iku ake nufi ko kuma wannazi'ati wasu ce a ba- ba su ake nufi ba iska ake nufi wani ce a'a shi bai rarraunga tafsiri ba bid'a na dan ina an ka samu sifa ce sifa tana dauka abubuwa daban-daban Allah ce tanzi'un nasa ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir as-safat wasu sun ce sahun mala'iku as-safat wasu sun ce sahun masu sallah as-safat sahun masu jihadi kowa na sahu daga cikin su shikenan ko in ka ce as-safat to ai mu'annath na su kuma zana ga jihadi sai a ce maka a'a na az-zawatu ake nufi zatin su an ka kalla ina fata ana fahimta ta dan haka irin waɗannan sifofi da alghashiya da alkaza wani lokaci za ku sai an yi sabani saboda sifa ne ita ko sifa tana ɗauka abu daban-daban shi yasa wat- malaman zaure ɗaya za su iya fassara maka ko malamin da ya karanta littafi zai iya fassara ma ita ga sifa wa ake nufi da ita imru'ul qais ya ce wa far'in yughashshi al-matna aswada fahimin afifin ka qinwin nakhlatil muta'akkili wa far'in ya an ce far'u shine reshi ko ba ka nan bane to akwai reshen icce akwai reshen kaza akwai reshen kaza amma sai malamai su ce maka nan gashi ake nufi domin mi domin yana magana ne kan mace shi yasa in baka in ka dauki kalma ta alfar'u ka zo ka fassara reshe to reshen mi sai kai kurukuru da ido sai an koya ma Na'am.
mu fahimci wannan da kyau yake cewa to eh, kashir kenan kaga sifa ce kawai yana iya ɗaukar wancan yana iya ɗaukar wancan shi yasa ce waqila al muradu al amul mujdib wa summiya qashiran ko li qashrihi ma ala wajhi al ard min an nabat an kira shi qashir li qashrihi domin yana kwaldi shine kwaldewa al qishra ba ita ce fata ba to abinda ka tafiya da fata kenan ya kwalde ta ko لقشره ما على وجه الارض من النبات domin abin da ke saman kasa na tsiro yana kwaldin shi ma'ana sai halaka shi wa amma qawluhu ajbana min safir yace faqad ikhtilafa fi tafsirihi an yi sabani ajbana mafi ragwanci kinan fa qala ba'dhum uniya bihi kullu ma yasfiru min at-tayr an ka ce abinda yake nufi ka gani shi ma safir sifa ne wasu ka ce abinda ake nufi dukkan tsuntsun da yake fito kuka irin fito shi ake kira wato abin nan as-safir ko ba haka nan bane min at-tayr duk tsuntsun da yake in yana kuka kamar as-safir ne yake yi wa khussa bil jubn li kathrati ma yattaqihi min jawarihil abin nan ko aljawi wa masayid al-ard an kira shi wa khussa bil jubni an kebance wannan tsuntsu da raggontaka li kafirati ma yattaqihi saboda gud da yawan gudun da yake neman kariya ma'ana yana yawan gudu da kariya min jawarihil jawi daga aljawarih dabbobi masu farauta na aljawi na sararin sama alam yaro ila at-tayri musakhkharatin fi jawi sama sarari wa masayid al-ardi da kuma dabbobi na ƙasa masu farauta masayid an gane ko waƙila innahu ta'irun bi ainihi wasu ka ce a'a ba wani tsuntsu mai kuka ake ba wani tsuntsu na adda wannan suna bi ainihi da zatin sa ko idza jannahu al-layl idan dare ya rufo mishi ta'allaqa bi ba'd al-aghsani sai shiratayu da waɗansu al-aghsan wato rassa walam yazal yasfiru tula lailatihi bai gushe ba yana kuka yana fito ko yana shewa tula lailatihi tsawon darensa khaufan ala nafsihi min an yanam shina jin tsoron akaba shi fa yukhaf fi akaba shi kamar mutum da bai son bacci sai shi nemi wani abu mai zan yi don kan in yi bacci ina fata an fahimce ni shi ko bacci rinjaya gare shi hatsari na duk mutumin da bai son bacci Allah ce waje alna naumakum subata an sanya bacci ya zamanto abin nan subatan gare ku inqita'an lil haraka haraka ku za ta yanke kenan babu kai da kawo wasu kace subatan kuma ana nufin bacci wato hutawa domin dama idan mutum ya huta in kafa an anil a'mal duk dai babu matsala domin kalima ta asabtu tana nufin alqat'u was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim ay wa yawma la yastarihun la yanqati'una anil a'mali la ta'tihim mun fahimci wannan to dan haka dai shi ya nemi wani abu nan kai bacci hatsari na dalibi ilimi ka rinka yin bacci in ka gaji ka gaji kwakwalwa in ta gaji ba ta hutu ake yi kakkai surmi nashi direbobi ana tafiya ka sha shayi premier ya kiya an hada ma da tramol ta kiya an sa kafedirin ta kiya ka bidi sundo anguragu ka watsa ta kiya to bi duri kai kwana in ba haka ba ido bude za ka yi bacci ka halaka wato kadiba cikin tafsirin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur a ƙarƙashin aya wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar da an ka ce Allah shine yake sa ku bacci da daddare yace yana nuna kamar daga cikin wato wannan aya daga cikin abin da take nunawa kudura ta Allah subhanahu wataala domin bi domin da adam yana yin bacci idan da adam ya bacci ya san da shiki bai sani ba yana nuna ma kasawa ka kullum sai ka shiga hannun Allah duk ka kare duk abin da zaka yi kuma sai ka dawo ka shiga hannun Allah mai sabon Allah zai yi ya kare amma bacci zai yi idan yayi bacci ran shi na ga hannuwa الله الله يتوفى الأنفس حين في من أبغى حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها موت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى كقال دو إسكن تنك كومن زوكا كونتا كقوم وجه الله إشارة شي يسا بتشي كي بتشنكا إنك كم والله إنك بيقول كنا هو كتيوا karahin kwakwalwar mutane ba ɗaya bane wani ba karatu na wani wallahi ba ba yawan karatu na hihika ba sannan na biyu ka san ka'idodin ilimi wanda fi ka sanin ka'idodin ilimi zai fi ka karatu ko da ka tsere mishi shekara talatin yayi shekara goma yana karatu zai wuce ka saboda ita ka'ida sarrafa ta akai tana bada ilimi shi ko rashin ka'ida karatu ne mai yawa zahin mantawa za kai mun fahimci wannan da ko kuma karfin har da mutane ba ɗaya ba wani Allah ya bashi in kai kan ji ka gaji ka baka ƙwarwa lahiya ita ma ta huta in ba haka ba kana yin wata iri ba dan da lokaci yake da abin nan ba wanda sofa ina ganin za mu kai karshen ta wani ɗalibi ne ya zo ya same mu a Libya muna karatu to shine ya iske dalibai wasu sanar ula wasu sanar thaniya wasu sanar thalitha wani rabi'a ka iske mutum wani shekara ta uku a jami'a kai ka to kana sabo sai to duk karatun da mun kai gaba daya duk yan Niger sai ya shiga bankowa ya dauko littattafai sun kai guda bakwai shi ce duk ya harrace su ai ba ai wata uku na kwarai ba sai gashi ya haukaci wallahi haukaci wai karshe sai da an ka daure shi aka daure shi aka yi mishi allura irin wannan wanda ke sawa awa biyar yana bacci bai iya tashi an kai iyayensa waya jirgi na sauka suka zo suka ɗauke shi shi ya kaka ka matsa makanka bai a hankali yin akwai tsawon rayuwa in ka fahimci ka'idodin ilimi za ka yi karatu mai kyau kuma har da wani ya fi karfin wani wajen hadda abinda za ka yi sati kana wahala wani wallahi cikin minti talatin ya kare da shi ba kanka lahiya ka kawo ka ci to mu tahi wa qila annahu alladhi yasfiru bil mar'a li ribatin wakila an ka ce annahu shine mutumin da ka gani ya kuma kuma wani mutum alladhi yasfiru bil mar'a wanda yake yi ma mace shewa ko fito liribatin ko saboda wani abin shakka wa huwa yajbun waqta safirihi amma yana jin tsoro yana fito yana son ya kire mace amma tsoro shi kaji saboda yana jin tsoron akwai ƴan uwanta ko mijinta ko wani abu akai- akan mai shina fito in ya samu sa'a ta gane to in bata gane ba ƙarya ta ƙari na gayi kenan da gayi na zaune ma ƴan ma- ƴan mata sun biyo kuma ga mai masa ta biyu shina so shi kire mai masa kuma bai son shi abin ga sai mu mai masa irin kiran irin tura ce mata masation masation mai masa ta yi ta batu ne ko da ya ga ga 'yan mata sun kadar da shi kuma za ta shan kwana kuma shi ko bai da kudin abinci ya ce kai mai masa kai ki yaki ba Allah ka bakan kalahiya bakan kalahiya ka yi to ga hili shi ba wani gayi da ake ba da labarin shi ko na kasashen ingila na mai rogo ya gani ta biyo kamar yadda kisoshin da suke basuwa duka galibi a tara'if ne shi na son rogo kuma ga 'yan mata sun biyo shi ko gayi na yana son rogo ya rasa yadda zai yi shi na son wai shi kire shi in ya kire shi kira wanda yake gairu mubashir daga ba sai ya ce mai karawo in sun ta yi ya ce mai my rocks my rocks mai rogo yana jin shi ya ci gaba da tafiya ko da ya ga mai rogo ya sakon ya ce kai mai rogo Allah ka bakan kalahiya Allah ya kyauta ina muke yace makhafata an yuzhira an yuzhara an yuzhara ala amrihi yana jin tsoron shi wannan mutumin a gane al'amarinsa shi yasa duk abin da bai da kyau wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi an-nas wa qila anna al-murad bihi fil mathal al-masfur bihi wadan suka ce abin da ake nufi al-masfur bihi wanda an kai mashewa wa huwa alladhi ko yanziru bis safiri shine wanda yake ma mutane gargadi da as-safiri shewa ko fito li yahruba don shi gudu kenan shi da yayi ya nuna cewa lokacin gudun shi yayi ko ba kanan bane fa ala hadha alqawlu fa'ilun bi ma'ana maf'ulun an gare ko eh, wa huwa alladhi yunzaru bis safiri li yahruba fa ala hadha alqawl fa'ilun bi ma'ana maf'ulun kenan kamar wanda ake yi ma cewa ne da an ce maka piu sai ka gane ho kai na ho hatsari annan gare ka sai ka sa kai kenan sai zama to maf'ulun bihi na ba shi ke yi ba shi akai ba an gane ko yace ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah min ba'in dafiq khuliqa min ma'in dafiq an halitta dan adam daga ruwa ad-dafiq mai tunkuda wasu ka ce madfuqun ake nufi amma nan duka babu matsala dafiqun ne wa madfuqun domin ruwan farko shi yana idan tuwa madfuqun amma ruwan da zai biyo baya dafiqun ne na fata mun fahimci ni, ruwan mani kamar da suke fita min nutfatin idha tumna ay tumna wato tuqdhaf fi rahim ana jefa ta to ruwan farko su idan suka taho ruwan da za su bi bayan su ai madfu za su tunkuda su kenan ruwan farko madfuqun na amma ruwan da zai biyo bayan su dafiqun ne wa madfuqun na ina fata an fahimci ni ruwan karshe kuma sai ya zamanto dafiqun ne ghairu madfuq shi yasa irin waɗannan abubuwa akwai abubuwa da cin su mai tunkudar juna wa qauluhum wa ka qaulihim kama fadar su rahilatun bi ma'ana marhula ya an ce rahila dabba marhula wadda yake abin hawa domin na an kalli in an kalli ita ke tafiya ko kuma ita ke tafiya da ita ta zan marhula in an kalli ita ma tana tafiya ta zan rahila domin uh, daga rahila ne rahala rahila yayi tafiya wa huwa kathirun fi kalamihim kaji an ce yana da yawa kamar yadda muka baku misali wa qad jaa maf'ulun bi ma'ana fa'il kuma ana samun maf'ulun yazo da ma'ana ta fa'ili kun gari ko kishiyar wancan kiran ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah hijaban mastura mun taba kawo shi ai satiran duk da yake sun ce masturan na kuma wa satiran masturan na zai kare annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma satiran Allah shi da kanshi zai kare kuma wannan hijabi wa idza qara'ta alquran ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura da haka wannan yana cikin ilmin balaga ka koma cikin at-tadribatul lughawiyya na juz'i na thalith الشيخ عبد اللطيف شوري فيها كاونا كديبة البلاغة نا عبد العزيز عتيق الدكتور عبد العزيز عتيق نقص سوريا نا ديدا نبيو دنا اوكو كما ككرنت العد العدل العدل البلاغي العدل شيني كلمة يقول كما تأكاو سيكا أنجيوتا كديبة سمات البيان القرآني نا أستاذ الدكتور كبير يونس أنكسر واتو نيجيريا كانوا كينا بروفيسور تفسيري ده سورة سوري cikin at-tahrir wa tanwir wannan zaka ganshi ma da yawa wa ka qaulihi ta'ala kama fadar Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana wa'duhu matiya ai wa'duhu alqawlan Allah ya kasance matiyan abin zuma kina atiyan ni alƙawarin Allah zai zo sai an kace ma atiyan za a zo mishi to in ana nufin nan ma atiyan atiyan zai zo lokacin zai zo amma in ana nufin a'a za a zo mishi ma'ana aljanna misali to ai aljanna zo mata za a yi ma atiyan ce ya danganta da abinda an ka fassara wa'aduhu din don mu fahimta wa amma qauluhu amma fatarsa atyashu min ta- tamir ne ko shi a atyashu in an ce asalin atyashu shine rashin arziki an gane ko rashin arziki da rabo ko kuma rashin zama wuri guda abinda bai zama wuri daya fal muradu bihi al barghuth wani abu da ake kira al barghuth ga zunzumi ga zunzumi wani kwaro na mai kamar kuji amma ya dahi kuji girma duk mai kwana saman karun abin ga kauye mai sa- kwana saman karun eh, gadon kara ya san shi eh kudin cizo to wannan in ya sami mutum ga zunzumi ake ce mishi munan wajajen mu amma ake shi kudin cizo wallahi wannan duk wanda ya rayuwa kauye ya san komi annan albarghus an gane ko wa yusamma tamir ana kiran shi tamir tamir bin tamir li kath- shi- shi tamir na kuma dan tamir li kathrati wuthubihi saboda yana da wantuma kun san tamara shine ya tuma to sai an sami suna da sifa aikin shi kun gani ko sifa ce ina fata an fahimce ni wani balarabin kawai da matar shi ta bata mai dare ai ya mai da ta barghus yace laha jismu barghusin wa saqa ba'udatin wa wajhun ka wajhul qird bal huwa aqbahu وتبرق عيناها إذا ما رأيتها وتعبس في وجه الضجيع وتكله وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح فما ضحكت في الناس إلا ظننتها أمامهم قرد يهر وينبح إذا آين الشيطان صورة وجهها تأوذ منها حين يمسي ويصبح وقد أعجبتها نفسها فتملحت بأي جمال اللي تشعر يتملح shi yasa mace ta bata mashair dare ta aure shari karta ta kai wani yace wa inni la mushtaqun ila mauti zawjati walakin qarinu su- su'i baqin mu'ammari fa ya laitaha sarat ila al-qabl ajilan yu'adhibuha fihi nakirun wa munkari to bari mu bari yakaran kan mata su ji mu mai so akwai kuma littafi da ake kira adabu duniya wa dinin imamul mawardi akwai yabon mata akwai kuma kushe mata suke cewa wani balarabe eh, cikin shu'ara ne ina ganin ya ga wata mata balarabe ya ta gitto to yace innan nisaa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin tajji shi ita ko sha'ira ta tace innan nisaa rayahinun khuliqna lakum wa kullukum yashtahi shammar rayahini to ban fassarawa wa amma alqa- qawlu alqadi amma fada alqali arakuma shannan wa tabaqa ko wa hadatan wa bunduqa ko yace fa innahu arada anna kullam minkuma kuf'un li sahibihi ko wani ya dace da wani mace in ta dace da mijinta ko ba haka ba wa muqawimun lahu sannan kuma yana muqawama fito na fito da shi walakin an gane ko minal minal mithlaini eh daga minal masalaini masalaini ya kamata da mutu waɗanga masalaini yace tafsirun mukhtalafun fihi akwai tafsiri wanda an yi sabani ka'ida ta ilimi kenan in ka sa akwai sabani sai ka faɗi an yi sabani sai ka faɗi rajihi in akwai lokaci ka faɗi dalilan ka kuma ka faɗi dalilan kishi wanda ab- ba tare da kai ba ita ce ka'ida ta ilimi kakka ɓoye dalilan eh, abokin tattaunawa ko kai ka bayyana naka duk yadda ka yi wayo wannan kuma ba gaskiya bane ya kamata ka- ka faɗi in akwai sabani akwai sabani أما شن وطبقة كلمة شن وطبقة فإن العلماء مختلفون في معنى قوله موافق شن طبقة فقال الأكثرون كنا ما لم يسوني سابقاني أبين دا أكينو في دشي ما في يوم ما لم يكون كتشي إنهما قبيلتان كو قبيلة بيوني كو فشن هو ابن أفصى بن دعمة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار وطبقة hayyun shi ko hayyun ya ce hayyun ana nufin wato wani ƙauye kuma hayyun tana nufin unguwa kuma hayyun tana nufin mutum mai rai kaga in baka san wanda ake nufi ka ina aka kwana hayyun kuma wani lokaci tana nufin mumini aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha shi yasa hayyun sai kai hatara na fata an fahimci ni hayyun ma wani lokaci ana nufin mai sauraron maganar ka na fata an fahimci ni wanda in ka faɗa yana saurara shi ne hayyun wanda bai karba kuma ha banga shikenan laqad asma'ta launa dai tahayyan walakin la hayata liman tunadi wa, wa, wa kanat tabaqa littifaqi inan ban ga wani abu ba littifaqi ko mina ne yace wa kanat tabaqa la tutaqu fa awqa'at biha shannun fantasafat minha wa kanat tabaqa qabila ta tabaqa ta zaman to la tutaqu ba a iya yakarta shine la tutaqu ba a iya yakar su fa awqa'at biha shannun sai kabila ta shannun ta zo ta kwada mata da yaki kasan azzalumi kullu in shina zalunci in bai adiya ba sai ya fado radda inda zalunci ba zai yiwa ba fantasafat minha sai ta intasafat minha ma'ana asalin shi shine kamar adalci daga annisfu ne ma'ana sai ta kwaci kanta gare ta ka ta yi kayi yaki wata rana kana zaluntar masu rauni sai ka ta iske mai karfi ka fada bishi sai banna ta yi an gane ko fantasafat minha ma'ana ta karbi haƙƙinta daga gare ta wa qala ba'dhum wadansu suka ce kana shannun rajulan min min duhatil arab wani mutum na daga cikin wato masu wayon larabawa mugu wa kana alzama nafsahu Allah ya tazawwaja illa bimra'atin ko tula'imuhu ya lazimta baka shi cewa ba zai yi aure ba sai ya samu matar da ta dace da shi to wajen dacewa kuma dacewa kala kala ta tana yawa kamar mace ta dace da kai sai an yi aure kaga abin bai shi yasa an kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana son aure mace fal yanzur ilaiha ka kalle ta in ka san abin da zai iya janka zuwa ga aurenta ka kalla saboda mata yanzu musamman abubuwa akai masu yawa musamman masu son aure America a ba su abin nan vert mi ake kiranta carte vert sai mace ta turo ma mutum takardu ta ce za ta aure shi shikenan sai ta turo mutum takardu da komi da ya zo America sai a daura aure ana daura aure a shehu tun da ta tura mai tana da shekara 18 na yanzu 35 gare ta zuwa 40 yaro ya harmu tsohuwa ta tsoce shi dan na goma dari da tsohuwa ce sai dai a gyada in ta yi tuwon dawa mu saya Allah ya tazawwaja illa bi mar'atin tula'imuhu fa kana yajubul bilad ya kasance yana yanke daji yana yawo cikin garuruwa jaba ya jubu firtiyadi talabatihi wajen neman bukatar shi fasahabahu rajulun fi ba'dhi asfarihi sai wani mutum yayi abuka yayi tafiya da shi falamma akhadha minhum as-sayr lokacin da tafiya ta kama su bana sun kai tafiya mai tsawo kenan tafiya ta kama takkan kama qala lahu shannun sai shannun yace atahmiluni am ahmiluka shin kai zaka dauke ni ko ni zan dauke ka fa qala lahu ar-rajul sai shi wannan mutumin ya ce ya jahil ya kai jahili wa halli ahmilur rakibur rakib mai hawa yana hawan mai hawa kinan namiji shine ke ke tarawa da mace ko ba haka ba tunda shi nan shina nufin wa zai dauka wani amma shi kunan ya maishe shi can da waccan ma'ana fa amsaka sai ya kame ko wasara haliko sai ya ban wasara suka ci gaba da tafiya hatta ataya ala zar'in har sai da suka zo akan zara zar'u shine wato tsiro kenan fa qala lahu shannun sai shannun yace atara hadha zar kana kallo kaga wannan azzar'u shuka ko a kullun amla duka ne koko ba duka bane fa qala lahu ya jahil amma tarahu fi sumbulihi ba ganshi ba shi na cikin sumbul ba sumbul ya ce sumbul yace zangarniya fa amsaka sai ya kame ila an istaqbalathuma janazatun kinan sai da wata janaza ta fuskanto su an dauko gawa fa qala lahu shannun sai shannun yace da shi atara sahibaha hayyan shin kana ganin wannan mutumin yana da rayuwa amla koko fa qala ma ra'aita ajhal minka banga mutum wanda yafi ka jahilci ba atarahum hamalu ila alqabri hayyan kaga sun doki mutum wanda yake mai rai ne su kai shi abin nan matacce su kai shi zuwa kabari wanda kuma a zamanin yanzu abubuwa ne wanda suna suna suna afkowa yanzu ba mai raina ba ake ɗauka a kai kabari in kashe mai raina aka yi a kai shi kabari yanzu in ka yi wasa inda kana da mulki ko kana da kuɗi ko wani babban mallami wanda adda wani matsayi ko ta dogon fahimta in ka cika yawan karambani da zuwa wuraren da adda hatsari da daddare ko kana yawan cin abinci zuwa na kashe ka saboda masu son matsayin ka suna nan in kuma kana yawan haɗin gaskiya dama ana fake da kai kashe ka za a yi hakan ga kuma in kana da kuɗi yanzu da masu kuɗi ba su ci abinci gidajensu ko an ce ka ce wallahi ba ka ci da ka ci kwalba suka dakewa yanzu inda in an safa zon ana ganewa to yanzu kwalba suka dakewa sai an yi mata lukui lukui da an kada ta cikin miya kacce shikenan sai hanji su su tattabe su tsage duk duniya ba wani likitan da zai maka magani yanzu abinda sun ka dauka kenan za su yarda babu likitan da zai gano wa lokacin mutuwa yayi wa dhanna annahu al-firaq ina fata an fahimci ni balle balle zan can waje tausayin ka ko a ce baka da lahiya wai kuɗin da za a maka magani suna da tsada su je tausayi a ba su ne tausayi ce ka shi halaka mun kuɗi ku bar shi ya kusan tahiya dama mai unhwani zaman shi cikin duniya dan adam yanzu ya koma bai da wata kima dukiya ce da kima turai da in mutum ya mutu in babu biyan kuɗin kabari sai a bar shi sai lokacin da gwamnati ta ce a fitar sai a fitar ai musu kaburbura to yanzu shikenan sun huta magani suke sawa in ba ku zo kuka ɗauki gawar ku ba da zaran wani ya ce bai da ido sai a cire cikin na gawa a samai wani ya ce bai da kaza sai a cire a samai shikenan dan adam ya koma da kasan mota wanda an ka kashi alhayatul maddiya balle a ce ka dogon rashin lafiya wani wani yake ba da labari wani mutum ne bai da lafiya talaka ne ya jima bai da lafiya yan uwa suka yi ta magani suka yi ta magani dama in ciwo yayi nisa dole sai yan uwanka abubuwa suka yi suka yi suka yi suka yi ko sai mata farko in ukun hudu gare ka uku su sa kai sai ta farko za ta hankuri ko kuma mai amana bari mu ce mai amana ana nan ana nan ana nan shekara da shekaru ya ki warkewa kai ran nan sai sun kai shawara mutumin nan ya ishe mu ya za a yi da shi kawai mallam bai da labari sai da ya ga an ɗauko shi ana tahiya ana tahiya kun san akwai wanda ce ma karaga tunda kun san eh, abin nan wanda ake ɗaukan mamaci sai da ga a saman karaga ana tahiya bai san inda za ba sai da ga an yi cikin daji can ya dan motsa ya ce jama'a ba mutu da raina ba jama'a wallahi ba mutu ba da raina wallahi ba su saurare shi ba shi wanda wanda sun kai aikin in ba kwanakin ne rasu ba bai mutu ba kullun yanzu in ya zauna ya tuna da wani abu kuka yake yi shina jama'a wallahi da dan saurata saurata ka kwaita wa ture subhanallah to ala ayyati hal yanzu dai a takaice dai mutane halaka su akai ba tare da wani dalili ba فقال ما رأيت أجهل منك أتراهم حملوا إلى القبر حيا ثم إنهما وصلا إلى قرية الرجل سنزو غريشي وانا متمن فصار به إلى منزله sun zo zuwa ga manzilihi gidan shi wa kanat lahu bintun tusamma tabaqa shi kuma mutum yana da yat- tu- ana kiran ta tabaqa fa akhadha ko yatrifuha bi hadithin ko yutrifuha yutrifuha yana mata bata labari irin na bandariya al atraf at taraif kenan labari na bandariya yutrifuha bi hadithin yana bata labari na bandariya ko bi hadithi rafiqihi labarin abokin shi wanda sun ka zo tare faqalat lahu ma nataqa illa as-sawab tace ai babban ga bai hudu kun ba illa daidai walastafhamaka illa amma yustafhamu an mithlihi zawil albab ko ba haka ba tace kuma bai tambaye ka ba sai abinda duk masu hankali suke tambaya akan shi tsaya bakin nan yau abin yayi tsawo in sati mai zuwa in yi so sai mu karasa wallahu ta'ala a'lam. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh